الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من اللسان يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بداية سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komi a bisa ikonsa da nufinsa da Allah ya kaddara ya kawo mu wannan rana ta Asabar wanda ta zama 27 ga watan Ramadan hijiran annabi mu annabi Muhammad eh wanda ya taso daga maka zuwa madina biyar, wanda ya dace da shi daga watan hudu haihuwa annabin Allah annabi Isa dan uwansa eh hudu, wanda muke taruwa muke taruwa a wannan gari namu na angon Merogo a wannan babban masallaci na Juma'a na wannan gari domin ci gaba da bin tafsirin magabata a wannan littafi mai tsarki shine alqur'ani yanwa idan ne ban manta ba ga baki ɗayan mu mun dai kwana cikin wannan sura da ke cikin suratul arab kuma a ayan da muka kwana da idan Allah malam zai karanta mana ayan da ke gaba muna fata Allah zai mana gudunmawa cikin dukkan al'amari Allah zai shiga lamarin baki ɗaya Allah ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim muna addu'a Allah ya shiga magabata mu ka samu a wannan hanya Allah ga tuma na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم to Allah madaukin sarki yana cewa cikin Qur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa laqad haqiqa wannan harfi da kace Allah yana magana eh harfi ne na taqiqi ma'ana laqad haqiqa jawabin maganar rantsuwan eh ai al'amazum an share ga baki daya amma abinda Allah muke yake cewa laqad arsalna nuhan haqiqa Allah ya aiko annabi Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumi shi ma zuwa ga jama'ansa fakala annabi nuhu sai ya ce ma jama'ansa ya qaumi ya ku jama'ana ibudullah ma lakum min ilahi ghayr ku bauta ma Allah daya eh ba ku da wani ba ku da wani shi ba ku da wani Allah in ba shi ba eh ma lakum min ilahi ghayr ba ku da wani Allah gairu wanda ba shi ba shine kadai abin bauta ta ji abin da Allah annabi Nuhu ya gaya ma ya gaya ma ya gaya ma jama'ar salam eh shine yace ilahi gairi eh sifatul ilahi sifan ubangiji ne eh sai ne yazo da bijarri da da jarra ai min ilahi eh ba ku da wani Allah gairahu wanda ba shi ba saboda ashe kaga ba ku abota gaskiya an ba shi kade ba kawai saboda su bar bauta ma wasu wasu gumakai da sunan Allah eh ko ya zama ilahu wa rafi da ruhuwa bidalla min al-mahall mahallin ko ina nuna fikirin eh ibada din gabaki daya wai annabi ne yace musu idan kuka bauta ma wani Allah ba Allah ba to ni ahafu alaikum wallahi ina tsoron maku ina tsoro a gare ku me annabi ne yake tsoro yace in abattu gairahu idan kuka ki bauta ma shi kadai kuka bauta ma wani ina tsoron muku azaban yawmin azim azaba na rana ranan nan mai girma eh wa babu ranan da ya kai shiga baki daya eh shi take rana mai girma ma'ana huwa yawmul qiyamah shi ne ranar tashir kiyama eh kaji abin da nuhu ya tausayin al'ummarsa eh su bi Allah su bauta masa kada su kuskure dan a wannan ranan rana ne mai girma eh ranan rana sai wanda ya je da gaskiya Allah ya tsare mu na'am قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين amma ba abin da jama'a suka tsaya ba abin da jama'a suka ce ba abin da suka ce mishi eh ba su amince su a ba abin da suka ga mishi sai suka je da su je da su ce kawai kala malau manyan manyan jagorori na wannan al'umma sai suka ce in kan ya ce malau mana manya manya jagororin gari shine malau eh ta ambace su da malau amma ana nufin malau kaman jama'a to amma ana nufin shugabannin jama'an ne eh suka ce eh kala maulid min qaumihi jama'a daga cikin wayannan jama'an sa manya manyan da suka ce kai inna la naraka fi dalalin mubin kai annai kai nu ko muna ganin ka gaskiya kai ka kaushe hanya iyayen eh kai muna ganin ka ka bar hanyar gaskiya nu ka ji abin suka ce mishi wai su suka kauce hanya amma suke ganin an kauce hanya Allah ya tsare mu ga baki daya wa inna la naraka fi dalalin mubin mu muna ganin ka cikin eh lalle cikin cikin bata eh mubin bayananne su suke cikin bata amma suna ganin wai annabin Allah ne ke ciki Allah ya tsare mu gabaki daya eh wai bayyin a bayyane karara eh kawai suna ganin ai shi ya kauce hanya eh tun daga abin da iyayen suke bauta ba to gashi kawai sun ka gasu gashi yazo shi ba ruwan shi da wannan Allah ya tsare mu gabaki daya eh ka san ba abin da yake fara da jama'a irin gado eh sai a ce ai mun gaji iyayen mu suna yin kaza ne to ko da iyan ba su kan gaskiya na abi su ne ai kaga ba bai kamata ba eh Allah ya tsare mu na'am قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين ala annabi nu sai ya ce musu ayya ya kaum ya ku jama'a ku fahimce ni bane eh laysa bi dalalati ba wai na kauce hanya bane ba na bar gaskiya bane a'a ni ne nake kan gaskiya eh hiya amu min dalala su suna nufin washi ya ya ya ya ya nufi ya nufi halaka ne tunda ya bar tusan iyaye eh fa nufiha sai ya kore maganan batan a jikin shi gabaki daya eh ce laifi bi dalalatu a a ba wai na ba wai na karkace hanya bane ba wai na bar na bar hanya na kure bane a ku ne kuka bari amma ga kar ya ga musu hankalin su ya tashi sai basu da halin su sai ce a laifi bi dalalatu magana na ba maganan bata bane eh ba shi bane eh fanufiya ablaga eh min nafi sai kore maganan korewa gabaki daya sai zo da laisa ita laisa na tana kore magana a cikin kaidan larabci gabaki daya walakin yace a walakin ni sai dai ni daga gudu gani nan rasulun manzo ne wanda kuka sani daga daga Allah shine yazo da nakira kuma ga rowa guda biyu ina nufin manzo sun inda suka san manzanni daga Allah din nan to shi ma haka ne annabi yana ga musu wannan magana eh rasulun min rabbil alamin yace ni manzo dan sako ne daga ubangijin talikai ya aiko ni in ga muku eh ku bar bauta ma wani Allah in ba shi ba dan shi yarce ku wannan da kuke bauta musu misali ce ku ba ai eh kaji abin da yace musu na'am
أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم wa'alam min Allah ma la ta'lamun to shikenan sai annabi ne yake ce musu uballigukum eh ko kace uballi uballigukum bitafif ba da wasali ba tare da shadda ba ko kace uballigukum wa tashdid da shadda duka ɗaya ne eh ni ina isar muku da sako ne eh uballigukum risalati rabbi ni nazo isar muku da sakon ubangijinku ne eh ubangiji na da ya aiko zuwa gare ku eh wa ansaha lakum sannan ina son ku da alheri ina nufin ku da alheri dan in kuka bauta ma Allah za ku samu alheri amma in kuka mutu akan haka ko za ku shiga cikin za ku shiga cikin yanayi wa alam min Allah ma ta'lamu amma ku ba ku sani ba amma ni na san abin da ba ku sani ba da haka tunda na sani ku bi ni mana eh ku bi zakon da na da da na zo muku da shi kaji abin da annabi Allah annabi Nuhu yake ga musu na'am awajibtum an ya'akum dhikrun min rabbikum ala rajulun minkum liyaqdirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun sai ce ah awa ajibtum wai ku abun ya baku mamaki ne an ja'akum dhikrun wazi ya zo muku min rabbikum da gurin uba daga ubangijin ku ala rajulin minkum akan harcin mutum da ke cikin da ke cikin tare da ku shi yake ba ku mamaki wanda kun taso tare kun ga girman shi kun ga komai nashi shine duk ya zo ya ce Allah ya aiko shi a manzo shi kuke mamaki to ai a cikin amana Allah abu mai sauki ne wannan eh ai abu mai sauki ne kaji abin da yace suna kuma kuna mamakin wannan ne eh liyun zirukum yana muku gargadi daga azaban Allah illam tu'minu ba ku imani da Allah ba walitattaqu kuma ku ji tsoron Allah gabaki daya wala alakum turhamun dan shi ubangijin in kuka yi haka zai ji kan Qur'anin gobe kiyama kuma ka fahimci wannan magana na bane kaji abin da nuyi ya ga musu ai kaga yana ga musu magana cikin kwanci hankali da shawo hankali ba magana tashi hankali ka gani amma kaji su me suka ce mashi ai sun ce mishi kai a kai kai ai ba kai ka riga ka bace gabaki da kaji suka ce mishi amma sun suka bace kaga ai bai ga musu wannan maganar ba a yana jawo hankalin su ne a hankali kamar yadda Allah yake ce mishi udu ila sibrika bi dikmati mau'izatin hasana yana musu mau'izatin ne hasana kamar da aka ce ma ne Musa je ga Fir'auna wa qula lahum qawlan layyinan kaje ka ga ma Fir'auna magana mai dadi mai taushi kakka mishi magana mare mare taushi eh la'allahu eh ya tazaka ko ba mai yawa in ya jigila ya ji dadin maganar da ka ga mashi sai sai sai sai ya tsarkaka daga barin shirkan da yake yi ka gani in kuma yaki awai daga ko kuma ya shiga da girman kansa ga baki daya kaga abinda Allah ya ce ma annabi Musa kenan ko da kun amma kun ji abinda annabi Nuhu yake ce musu ya wajibtu an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum yunzirukum wa tattaqu wa la'allakum turhamun kaji abinda ya ce musu a'a ku kuna mamaki ne wa'azi ya zo muku da gurin ubangijin ku amma a harshen wani mutum daga cikin ku shi kuke mamaki dan yana muku gargadi daga azaman Allah ba ku imani ba kuma ku zo masu tsoron Allah in kuka yi haka to za ku san Allah Allah ce shi kuma zai je zai shigan ku shi kuke mamaki ta ji abin da ya ce musu na'am فكذبوه فأنجيناه والذين معه بالفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد shikenan magana da ya ka kare eh ba wata wata ba kawai suka suka nuna ba za su imani da annabi Allah annabi Nuhu ba eh tun wannan dadin kalmar da ya gaya musu gaskiyar da ya gaya musu ba su bi ba yasa gaskiya tana da wahala eh ba kazzabu ko suka karyata shi kadan koi eh suka fito karara suka ce ba za su imani da annabi Allah ne ba eh Allah ce to shikenan tunda ba za ku imani shi ba Allah sai Allah sai sai umarni kawai a sako musu da azaba eh kullum abin suke ce ma annabi Nuhu ma eh sai sai ya ga ma Allah ya ubangiji na kira jama'a na inni da'awtu qawmi laylan wa naharan yace ina naje ya ubangiji sakon da kai mun ina kiran jama'a na dare da rana rana ina gurin su ina kiransu ba su ji ba da daddare ma bi su in kira su ba su ji ba yace amma bala mai ziddu ai lahi rara yace wannan kiran da nake musu wallahi bai kara musu komai ba kullun gudu na ma suke yi da sun ganni kawai sai su watse kaji abin da annabi ne yace ma Allah ya kai giya ma ubangiji shikenan sai Allah ya ce mutu abin da za a yi ka je ka ka je ka sana'anta ka je kai jirgin ruwa eh ka je kai jirgi shine sai ya je na san sai ina ya kada katuwar rini ya gata da ita yabe kullun sai gina sai sakawa ya bar kira Allah ya magana ya kare tunda mashi umurni ya je wannan aiki aka ga magana ya kare eh ya kira su su ba sun ce in in gaskiya ne azaban da azaban daga Allah ko to ta zo musu kawai abinda suka ce kenan eh fatina ma to idina ko to sai ka kawo mana mai azaban in dai kai da gaske ne mu ba za mu imani da kai ba kai nuhu ko abinda suka ce mishi kenan shi kenan sai ya gaya ma Allah har ya roki ubangiji ya ubangiji yanzu dai in ka mutanen nan in ka bar gida daya to za su gida daya in rayu to ko an dawo ba za su bar ba za su bar sauran su ba su bar a sauran su imani ba dukkan za su halaka da jama'a to da ka yi roki Allah ya ce la tazar min al-ardi dayyara kar ka bar gida daya daga cikin kafiran nan ubangiji shi kanshi yake ga ubangiji a halakar da su kasan shine kadai yabi kowa dadewa a da'awa zuwa ga addinin Allah shi fa shine yake kana 1000 ba 50 gabaki daya shine yana yana yana kira yana kira yaje roki Allah ya ga mu Allah gashi amma yana roƙon Allah ya ƙara mishi kwanaki dan zai zai samu ya samu kida za su imani Allah ya ga musu ba za su yi ba shi na ganin za su iya an kara musu kwanaki sannan shi shi ne shekaru su ya zama dubu ɗaya ba hamsin amma yana kiran su ga addinin Allah amma sun ki ima da shi dai kaɗan eh sai kaɗan da shi shi yasa mu gode ma Allah da Allah ya zo Allah ya zo mana da alqur'ani ya zo mana manzon Allah kaga jama'a suka bi suka shiga suka ima da shi wannan ba karamin alheri bane yan uwa eh Allah yake bugun farko ka imani to ba karamin alheri bane ka so a musulmi wallahi gode ma Allah kafirci bala'i ne musifa ne yan uwa eh to kaga sai yace ubangi la tazal arabi la tazal min alajar yaran ya Allah kaka bar ko da gida ɗaya daga cikin kafiran nan innaka intazarhu in ka bar su fa to ya in ka maka bar su ko to to yudulli ibadaka wala yulid ila fajiran kafara za su badda al'ummanka kuma ba za a samu mutum ɗaya ba dukkan kafirai za a same su ko mutum ɗaya wanda zai imani ba za a same su duk kafirai za su hayyawa kawai to daga Allah ka kashe su kawai Allah ko sai ya ce to shikenan an gama ya annabi Allah kawai shi magana da shi aka ce to yaje sana'ar yaje yaje ya saka jirgi kawai ina nan ya ji ya kada yace sai ko su zo suna wuce suna fi kaga da suna gudun shi ko suna gudun shi ya ce ni da auto gomi dai lan wani haran bale mu zura illa firaran sai karan su ko bai je gudu to suka suka ya bas kiran shi na ibada ina sun saka jirgin shi kawai sai zo su daga shi a innaka azbata azbata fina najaran yau ka yau ka waye gari ka zama kafinta ne ba da ba da kunta rasulullah ba kai ko ba da bayan da kai manzo ne kaji babu da suke ce mashi sai kuma ai dariya sai a tafi haka yi ga shekaru na wannan jirgin shi kadai yana kai haka yi dinga ya kada ribin ya yi tattaka ya fafe shi jirgin fa karka dauka irin wanda a hadda marfi haka ya annabi nu annabi nu haka yi shi hadda marfi yayi jirgin aka ce aka yi wani ruwa aka jifa musu basifa larura da wani suka ce wai kan zuwa ta dinga cin su a jiki ta dinga cin su a jiki sai wani ya je samu in ya tashi daga sassaƙin jirgin ya su je su su je su ta baya a ciki in ya zai wanke ya ci gaba aka yake duk ya hakuri ka annabi nuhu ba karima hakuri ke da shi ba kuwa haka suka dinga wahal da shi shi kenan wani ya je dan dan kwakwala ya sa ya sa a ciwon nashi sai ya warke shikenan duk su kashin da suke zuwa kwashe ga baki daya ka ji kudirin Allah to haka aka yi ana na ana ne to ubangiji ce to an ga daga aka gaba jirgi shikenan sai sai gari yayi bakin irin kawai suna cewa dama an kwana ba a ruwa ba yanzu ga ruwa ya zo za su samu dama ya ina sai mara ce ai ba ruwa bane abinda kuka roƙan ne gashi nan ya zo eh shi ubangiji sai annabi ubangiji sai ma annabi nuhu umarni ya ce su je su shiga jirgin nan da wanda suka ima da shi duka adadin halittun duniya e namiji da mace duk suka shiga katon jirgi ne fa suka shiga kawai ana ruwa an ce wani katon kafiri ya zo ya samu mashi ya soka ya soka ƙasa kawai daga sai ruwa kaga ruwa sama ya taho nan ga ruwan ƙasa suna ganin ruwan gashi suna murna suna dariya aba tun yana kama kafa ruwa fa ya fara sama shikenan sai ya fara shanye gidaje suka bi suka koma duwatsu itatuwa suna tawa suna gani za su tsira ina ya shanye gidajen gabaki daya kaga ya tun bakanci wannan bala'i ne ya zo musu kuma ka ji musu imani ba su yi ba haddan shi an ce annabi nuna cewa yace ya bunayya ta alama yi ka zo ka zo guri na dan uwa ɗana eh ya ce Allah a cimar yau ma yau ba wanda zai tsira in dai ba cin jirgin ba ne ka zo ya Allah ya gaya mashi ya ce innahu laysa min alika ya no wannan ba danka bane ba zuriyanka bane gabaki daya yace ba zuriyanka bane ba danka bane kawai ka nemi wanda wannan ba naka bane kaji abin da Allah ya ce ma annabin Allah ne alayhi salatu wassalam kawai shikenan ba shi yace sa'awi ila jabal yasim min ma'al yace baba zan je ga dutse can zan hau in hau dutse ai na tsira yace la asbar yau ba wanda zai tsira yau to haka aka yi ruwa na karuwa jirgi na sama dutse ana shanye shi duk sai da aka shanye ko ina duk duniya ba inda bai mamaye ba to sai sai da ruwan kakkafe sana so aka sauka sa to kaji da dai abin da Allah ya musu wannan shine annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam Allah ya sa mu dace shine kada ya samu wannan shekaru masu yawa ya sha wahala da mutane ba kazzabu su kare tashi ba an je nan Allah ya ce muka sai da annabi Allah no wallazina ma'au da suka imani shi eh min garkin daga halaka daga cikin ruwa su ba su halaka ba Allah ya tsare da su eh fi furkin Allah ya ce cikin jirgin ruwa Allah ya tsare da su Allah ya ce wa garaka nan lazina kazo bi ayatina ko muka halakar da wayanda suka karyata da ayoyin mu bi dubana da ruwan dubana gabaki daya shi yana cewa ruwan dubana ne ruwa ne wanda ke fita yana saukowa daga sama wurin da fita da ƙasa kuma ku duba duk lokacin da aka yi wannan annoban shige irin wannan annoban ba ba ba ba tsira a gidaje ana ruwa ana ruwa sai ka gari ƙasa ta fara ruwa ita ma to ga gida na gida ya samu matsala eh gonaki an ta an ba matsala eh to irin wannan zaga annoba ne kawai kuma sakamakon laifin da ake aikatawa ne Allah ya jira mu bai aiki ko ba a ganewa maimakon a gyara a gyara kaga ba a ganewa eh shi haka Allah yake eh sai sai yaga kana kana cikin sabo ka ba yanda ba a yi maka ka gane ba ka gane ba sai a jarrabe ka da wani da wani da wani yanayi ko talauci ko ta larura ko ka gane abin da kake ka bari ba ma ganewa Allah ya tsare mu gabaki daya eh to kaji sai Allah ya ce kazu bi an kai ayoyin mu innahu kanu qawmun amin lalle wa'annan mutane ne wanda suka makance daga gaskiya ga gaskiya karara amma ba sa ganin ta Allah kira wanda makantan zuci eh ga ido kwala-kwala amma amma ba a ganin gaskiya eh kaga ba karimi asara bane ko mm Allah ya tsare mu na'am wa ila ali naqam huda qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun to kun ga Allah ya bamu labarin annabi Allah annabi nuhu ko eh sai Allah yake cewa eh wa ila wa ila adin haka aka Allah ya aika mu adawa ma eh su adawa su ne na farko shi umai kenan ahahu hudan Allah ya aika ma dan uwa ai Allah ya aika musu dan uwan su a matsayin manzo shine shine annabi hudu alaihi salatu wassalam eh kala annabi hudu na zuwa yace ma jama'an su yace ya qaumi ya ku jama'a na ibudullaha ku kada shi Allah ɗaya fa kar ku hada shi da wani eh kar ku shirka malakum min ilahi gairu ba ku da wani Allah abin bautawa bayan shi ba ku da shi wanda zai halice ku ba shi in dai shi ne to ba shi dai shi kadai kawai to da haka ku bar kowa da komai ku kama Allah kawai abala ta takuna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku imani bayan uwa jama'a na ku ji tsoron Allah mana shi da yayi ku ya ga dama ya shafe ku ko ya kawo su ma kaga wanda ya kai shi ne kai ya kawo daga tsoron sa ko eh Allah ya sa mu dace mm qala malau na qala malau alladhina kafaru min qawmihi inna naraka fi dabaatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin nan fito ana ga manzo Allah ke so shin annabawa ne dai yayi hakuri da al'ummansa eh ana ta bashi labari ne shi kuma ya gaya mana a gaya mana ga abinda mabiyan annabi Nuhu suka yi mashi cin amana da suka yi kafirci wanda suka yi ga kuma abula'in da ya same su don mu mu ma mu shiga dai sai mu daga da annabin da aka aika mana wannan shine magana shi kuma annabin ana gaya mishi ya hakuri ga wahalan da yake yi da annaba annaba ƴan uwan shi annaba suka yi da jama'a su ma shi kuma ya hakuri da wawancin mutane mu kuma mu zama na aya mu bi abin da Allah ya ce saboda kar mu waye gare cikin wannan masifa da suka su ma suka sama saboda buturcewa da yin aiki da abin da Allah ya ce to wannan abbanin kissa a gare mu kenan Allah ya ce muke mu eh shi sa Allah ake ba annabi labari eh ya ba al'ummar su labari Allah ya ce muke mu qala mala'u manya manyan shugabannin nan sai suka ce allazina kafaru su kafirce min qaumi daga cikin mutanen annabi hudu ya suka gaya ma annabi mummunan magana kaga ya ga suke kawo magana ne fa eh me yake musu ya qaumi ibudullah ku bauta ma Allah malakum ilahi gai ba ku da Allah za ku bauta ma in ba shi ba shi da yarice ku abula ta dagu na ba ku tsoron su ba ku bauta mishi ku tsoron Allah ba Allah ku bauta mishi kaga Allah lallashin su ma yake yi amma sai ka ji qalamul ladina kafaru wanda suka kafirce ka ci manya manyan nan da ya ga musu wannan sako min kaume ka shin jama'ansa ya suka ce kai illa na naraka bi sabati kai mu kai kai hudu muna kallon ka fa kai ga daga cikin mutane wanda ba su san ba su da ilimin komai ma'ana kai ga daga cikin jahilai ne ma kai wai bai ma san abin da yake ba kaji to kaga na ga manzo Allah jibi abin da yake ga ma da dan uwansa annabin Allah ne mu kuma ana ga mana kun ji fa al'umma ne irin mu su suke ga mu annabin su mummunan magana to kuma za mu ga mana mu haka eh to kaji shi sa Allah yake mana yake ga mana eh Allah ya tsare mana eh inna lana raka bi to kai mu muna ganin fa kai kaga haka da cikin eh muna su ilimi jahilai wanda ba san ma abin da suke yi ba kaji su da jahilan amma suna suna jin gida masu ilimi eh wa inna la zannuka min kazibin kai mu ma muna ganin ka kai gaskiya ga ka cikin masu ƙaryan manzanci kai ba manzo bane kawai dai ka kirkiro ƙarya zaka jin gida mana kawai zaka zo kai wasa da hankalin mu eh kaji maimakon su ce ba to me yayi alamun kai manzo ne ba sai ya ga musu ba a'a kada an kawai an ƙaryata shi kawai kaga shi amma yana kallon su sai ya shiru eh kaji wai na la zannuka min al-kadibin mu muna da shanga kai bi risalati game da game da kai manzo din nan kawai ina kaji ga cikin eh masu kariya kawai na'am qala qala ya qawmi tabi na'am sabatu walakinni rasulun min rabbil alamin qala shikenan annabi su annabi nu sai ya ce musu ya qaumi ya ku jama'a na laisa bi safatu wallahi ni din nan ba jahili bane eh kaji sai ga mu gaskiya maimakon imanu da mummunan magana kaga sai musu magana mai sauki eh laisa bi safatu a ni ba jahili bane akan abin da na faɗa ina da ilimi akai eh lalle ina da tabbacin ilimin Allah ne sanar da ni yace ya aiko ni zuwa gare ku ba ƙarya nake ba ka sun ce ai suna zance shi makarici ne ko akan manzancin su ko sai sai yake shi dai ba jahili bane game da sakon da kai mishi sannan walakin ni rasulun min rabbil alamin yace ni kuma manzo ne daga ubangijin talikai ba ƙarya nake muku ba ku zo ku imani kaga ya su ya surar da wancan maganar gabaki dai kawai burin su su burin shi su yi imani su yantu daga wutar su ga aljanna kawai kaji burin su kenan kawai Allah ya sa mu dace na'am أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين na'am shine sai sai yake cewa uballighukum risalati na zo ne in san muku da sakon da Allah ya mani rabbi na ubangiji na wa ana lakum nasihun amin ni fa ina muku nasiha kuma amin amin amintacce ne ba maganan ba maganan ƙarya eh Allah ya amince mini ya yarda da ni ga muku gaskiya to na ga muku kaji abin da yake mm Allah ya sa mu dace na'am أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليمزلكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ولا لكم إلا الكبسة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون to shine sai Allah yake cewa eh kaga ya ce wa ana lakum nasirun amin ni ina muku nasiha ne kuma amin ma'amun lisalat ne amintacce ne Allah ya yarda da ni shi bani sakon kawo muku a ba ƙarya nake ba maka ba ba ƙarya na zai muku ba eh ka ji abin da yace musu baki da Allah ya tsare mu au ajibtum ko ko ko ku kuna mamaki ne eh kaga bai ce dai sun ba yana dokin su da ƙaryatawa ba yace au ajibtum ko kuna mamaki ne an ja'akum zikirun min rabbikum eh wa'azi ya zo maka daga ubangijinku eh akan harcin rajulin wani mutum minkun daga cikinku ne shi yake baku mamaki ku kuna gani in an aiko da manzon ne me yasa ba aiko mala'ika ba eh amma gashi an aiko namiji an aiko mutum ne daga cikinku shi yake baku mamaki yasa ba za ku imani ba kaji abin da yake musu kuna mamakin haka ne eliyun zirakum ina muku gargadi shi ke baku mamaki mutum dan uwanku wazkur to ku tuna kaji eh sai ce eliyun zirakum sai muku gargadi ko shi ke baku mamaki shi ba za ku imani ba eh kaji abinda annabi nuhu kaga ka abin abinda annabi nuhu ya ce ma jama'an sa shine abinda hudu shi ma yake ga musu hujja akai eh shi yake baku mamaki shi ba za ku imani da Allah da ya halice ku ba eh Allah ya sa mu dace sai ya gaya musu wazkuru to ku tuna kar ku mance ku tuna iz ja'alakum hulafa yayin da Allah ya sanya ku halifofi a doron ƙasa min badi qaumin nuhi bayan mutanen annabi nuhu sun sun kafurce ma annabin su sun kafurce ma ubangijin sa gabaki daya Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu gabaki daya ko yanzu ku aka gadar da ku aka mai da ku makofinsu kuka zama kun gaji abin da suka mallaka ga baki daya to wannan ba za ku tuna wannan neman da Allah ya muku ba kaji abin da annabi nuhu ya ya biyo musu da baya kuma eh wa zadakum fi harqi kashi ubangiji ya ƙara muku kyakkyawan halitta fiye da mutanen annabi Allah annabi nuhu eh zadakum bi harqi basatan Allah ya ƙara muku ƙarfi kuka fi mutanen annabi nuhu ƙarfi eh wa dulan ga ku ga ku ga Allah ya ƙara muku tsawo eh wa kana dola wa kana dawiluhum an ce kaga wanda yafi kowa tsawo daga cikin al'umman mutanen annabi hudu wanda yafi kowa tsawo daga cikin su to shine wanda yake mi'at wanda yake da mi'at zira shi tsawon shi wanda yafi kowa tsawo to tsawon shi ya kai zira'i 100 eh duk guda ɗaya daga cikin duk halittar wanda yafi kowa tsawo kenan shine wanda yafi kowa wanda yake zira'i 100 shine wanda yafi kowa tsawo dan Allah Allah bai fifita su akan mutane annabi Nuhu ba su a cikin su ba wanda ya kai wannan kuma ga ƙarfi ga tsawo dan Allah ba girin ba da bai waye musu ba to shi annabi Nuhu shi annabi Hudu yace ku tuna wannan neman da Allah ya muku ku bauta ma Allah da ya halice ku yi muku wannan daraja kaji abin da yace musu aka ce wa qasiruhum 60 zira'at amma gajeren cikin mutane annabi mutanen mutane annabi Hudu eh gajeren su shi kuma shine wanda yake da zira'in 60 gajeren kenan kai zo in ga garme zira'i 60 ai sai kai haka sai mu lanka ta ba shi kana kallon shi to balle mai zira'i 100 to kuma ka gani ai Allah ya musu ya musu ya musu halitta ya musu daraja to shine ke tuna musu wannan bai wanda Allah ya muku shin ba za ku duba ba ku bauta ma Allah da ya muku wannan kaji abin da annabi Hudu ya biyo musu da baya ya ga musu ya ce yace fazkuru ala Allah kai ya ku mutane na ku tuna ni'imar da Allah ya muku mana ku tuna duk ni'imar da Allah ya muku ya ba ku wannan darajar da bai ba wasu al'umma ba wanda suka rike wanda suka bace ku ku akai maka wannan daraja ku tuna wannan ma ko dai shi ma ku bauta ma Allah ma la'allakum tatlubun yace domin ku samu babban rabo a ranar gobe kiyama ku tashi a tutar rabo a ranar gobe kiyama me yasa ba za ku yi haka ba ta ji abinda Allah abinda Adabi Hudu ya ce musu eh na'am
qalu ajidana in abuda Allah wa huwa nazar ma kana ya'budu abuna fatina bima tu'idana in kunta min as-sadiqin shikenan da Nabi Allah Nabi Hudu yake ce min eh sai ya ce a qalu sai tun duk wannan maganar da Annabi Hudu ya ga ya musu ya shiga cikin su amma ba su amma amma ba su ba su ji na fahimta ba na aiki da abin da ga ya musu ba ba su ji ba abin da suka fara ga ya mishi har suka ce ajita na li na abudullah yanzu kai kana nufin ka zo ne ka ga ya mana bauta ma Allah daya kai abin da kake so me yake nan duk wannan magana da yayi musu kaga kaga sun ji amma ba na fahimta ba na aiki ba eh kalu ajita na abudullah wa'adahu kana nufin ka zo ka ga ya mana ka zo mana da umarni mu bauta ma Allah ɗaya ne wa nazru ma kana abudu aba'ana mu bar abinda iyaye mu suke bauta ma kana so mu saki layi ne akan mu kaji abin da suka ce mace sai suka ce kai tsaya ka ji annabi Allah hudu fa atina yuma idina kawai yanzu dai ka zo mana da abin da kai kai ka alƙawari na azaba ka ce ba mu iya da kai azaba za ta zo ba ko to mun shirya zo ta zo kawai kaji abin da suka ce mace Allah ya tsare mu gabaki daya to wannan shari'a ka abin da ake nuna muku mun nuna Allah yana nuna mana ne mu mu manzo Allah eh yana nuna mana ne cewa Allah yana son mu kaga manzo Allah ya zo ya kira zuwa ga addinin Allah duk an bi an imani soyayyen Allah da Allah yake mana ne muka bi wannan gaskiya wallahi da Allah bai son mu da shari'a yadda wani mutane saka za a dinga jayayya kaga cikin al'ummansa wanda Allah bai so su shiryu ba ai abin da suka dinga yi kenan ya Abu Jahal ya kasance ya Abu Lahab ya kasance yiwa Abu Lahab farko fa ya yanta baiwa ne saboda bunin shugaba amma daga karshe me ya faru a gare shi shine abin fadan shi gabaki daya saboda Allah bai yi bai yi shiryayye ba wata abin da Allah yake nuna mana shiriya daga Allah ne ba daga wani bane wa'azi da jawo hankali bai kai ga mutum ya ji abin da ya aikata abin da ya kake faɗa sai Allah ya so wannan shine magana kawai wata abin da za wannan maganan dinka gane cewa kai Allah ya so ka ne ka zama shiriyayye ka gode ma Allah wannan shine babban daraja kawai to wannan kalmomin da ka gani suna faɗa musu ai ya insi imani sun san cewa Allah ne fa ya ba su wannan darajar sun sani kuma darajar kimar da Allah ya sun sani amma ka da duk an masa lissafi sun ja ba sun ce a kai ka zo ne kawai ka ga ka nuna mana gota mu Allah daya Allah ɗin ba shi halice su ba ba Allah biya halice su ba wai da ke bauta wannan ba su ba ba su halice su ba ba su ba su arziki ba su ba su lafiya ba su taimakon su ba sa musu komi amma sun dage suna bauta ma iska ga wanda yayi su yake ba su komai yake ba su lafiya su kuma suke suke imani da shi to ka san wannan abin daga Allah ne eh ana nuna mana mu gode mu Allah mu al'ummar shugaba alaihi salatu wasalam eh Allah ya sa mu dace mun gode maka Allah mun gode aka ji ta maka ne abu da aba ana eh kana so mu bar abin da yaya muke bauta ma to bari ka ji ka ji ka sani kawai yahudu fatina yamatu idina min al'azab ka zo mana da abin da kake gaya mana in ba mu imani da Allah naka ba eh zai mana azaba to ka zo da azaban yanzu take mana kawai ka zo kawai in kunta min sadi hadi shakiya ma in kai kai kai din kai ka kasance kai an magana ke faɗa daga Allah ne kai annabi ne Allah ya aiko ka to in gaske ne ka zo mana da azaban ba za mu imani da kai ba kaga ai wani magana nan ma wata mai magana ne mai bata ne gabaki daya kaga yanzu ba zo da azaba ba kaga ya zo ba annabi ba kenan dan sai adama kuma ashe ba annabi bane shi kuma mai jayayya zai ce in ka isa ne kai kaza ko ba haka ba eh to abin da suke nufi kenan annabi no ya isa shi annabin Allah ne annabi hudu ko to yazo musu da abin da da abin da yake cewa zai zabi na azaban kawai yazo musu da shi su sun shirya Allah ya tsare mu gabaki to amma azaban ta zo kuma ba za ta rena kansu da Allah za mu da zo mutane annabi nuhu sun ji annabi nuhu sun ji dadi ba halaka da su akai ba Allah ya tsare maka baki daya eh kaji fi kaulika a cikin zancinka da kake faɗa din nan eh Allah ya tsare muna muqala qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين to annabi Allah annabi wuri sai ya gaya musu kala yace kad waqa alaikum min rabbikum rijsu kai azaba ko ta tabbata ga ubangiji ku magana ya kare eh kun riga kun yanke magana da sun ci gaba da magana ne wanda zai ci gaba da musu bayani har su gane kaga za a tafi to sun riga sun yanke magana kawai abin da kai alƙawari za a yi mana kawai kai mana in kai mai gaskiya ne to kaga ai ba wata magana kuma yace to shikenan kada waka eh amsa ta amsa ta riga ta tabbata ya alaikum gare ku kawai min rabbikum daga ubangijin ku ba ba roƙo ku kai ba Allah ya muku ba to ai Allah ya ansa eh min rabbikum daga ubangijin ku rijisun azaba din bayan ma azaba sai annabi ya ce musu wa gadabun da fushin ubangiji domin maganar da kuka faɗa yayi yayi oba Allah ya tsare ya annabi annabi ya ce atujadiduna ni yanzu ni kuke jayayya da ni ya asma'u samaitumuha akan bauta ma wasu wanda kuka sa musu wanda akan bauta ma wasu wanda kuka sa musu sunaye wanda ba alloli ba kuka sa musu sunaye ma sai kuke jayayya da yadda bautan Allah wanda ya dace ku kaji abin da yake musu kaga ai ai magana hujja ta yi antum da kudun wa aba'ukum da iyayen naku ai abin da kuke bauta ma ku kuka kirkire su kuka sa musu suna to ina amfanin bautan nasu kenan kaga ba shi kai abu ka sa mishi suna kuma ka ce zai taimake ka zai cece ka to a ina ga wanda ya dace ka shi ne zai zai taimake ka ka ce ba ka ce ba za ka bauta masa ba ai kaga wannan ba karamin halaka bane Allah ya tsare mu gabaki dai eh hakuna cewa an tuwa ba ku da iyayenku na bauta musu asnam guma kai eh ta'buduna kuna bauta mata ma nazzalallahu biha gashi Allah bai saukar da umurni ba akan abota wa wani Allah ba Allah ba me yasa kuke haka amma ka ji su kafirai da kace musu wayar su zama da kasai ba za su ce gunki bane sai su ce Allah ne amma ta su bauta ba Allah ba za su bauta ba Allah ba kaga kai ka san batan ba karin ba karin ba karin matsala bane wannan idan ka ce musu kai wayar ce ka zai ce Allah in ka ce waye kasa zai ce Allah amma ba zai ce baka bauchi gunki nan abin bautan nashi ne ya halitta ya halitta shi ba ba zai ce kuma shi ya halitta saman ba amma kuma an ce su bauta ma Allah sai su ce kuma za su bauta ma to kaga wannan ai ba karamin matsala ba ne eh shiriya na Allah ne kawai eh ma nazallahu bi min sirdad Allah bai saukar da hujja akan abauta ma wani Allah ban ba Allah kadai shi kadai eh sai annabi annabi hudu ya ce musu kaga wannan misalin hujjatun wa ruhan hujja da hujjoji wannan tabbata cewa abota ba goma kai bashi fantazir sai ce to kuje tun azamu kuke so kuje ku saurare Allah ya ansa tana nan zuwa kuje ku saurare ta kawai eh kaji yace inni ma ku min muntaziri ni ma ina nan ina jira zalika bi takzibukum ina jiran karyatawan da kuka yi sakamakon ta zai zo ni ma ina nan ina saurare eh kaji aka ce fa alsat alaihim rihun aqim aka ce daga nan suna cikin gidajensu suna hutawa kawai sun mance ma sai Allah kawai ya aiko hadari ya taso ba ruwa ba tsawa sai iska kawai ka san ba abin da kai iska karfi ita take kora ruwa yake tafiya ai ita take tube ita take tube take tube ice da ka gani a ƙasa iska take da wannan aiki ita take samun gida ta kware rufe ta watsar ta rusa gidan kaga iska ta da ƙarfi ba wanda ya kai iska ƙarfi yan uwa amma ruwa na da ƙarfi amma ce ruwa ruwa iska yake kora shi sai ya je ya ta'ali amma iska ita ce da tana da ƙarfi sosai to Allah shi kuma sai ya aika musu kaga wancin da ruwa Allah da Allah da ruwa Allah ya lakar da su ko eh ya shake su tun suna tun suna tun suna hawa hawa hawa ruwa ya wuce hawan da suke nufi kaga magana yayi magana ya kare daga nan ruwan ya je shanye da suke duwatsu duk aka shanye duwatsu Allah ya kare mu baki da to su ko Allah ya ce fa arsalna alaihim rihun aqim ubangiji ya aika musu da iska aqim eh iska wanda kike mai karfi fa anjaynahu Allah ya ce sai muka tsesar na amjayna wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qad'ana dabira allazina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin aka ce iska sai ta shiga gida mutum na ce yana kwance kamar mutum za ta shiga ta je ta ɗauko shi a cikin ɗaki ta fito da shi ta sama da shi ta kwaɗa shi da ƙasa sai dai ya rabu ƙafa daban hannu da ba haka su dinga masu komai girman kato kayan ce baka zirayi ɗari mutum tsawon shi zirayi ɗari gajere zirayi sittin ka gani yadda har Allah ya rike su suna ganin suna da ƙarfi suna da wasu abu aka aiko masu iska ko ta gama da su aka waye gari duk ga sunan a gidajensu duk aure waje ba ma cikin ɗaki ba sai an fito da mutum ɗaki an yi sama da shi a buga shi a ƙasa sai ga ga sunan gunduwa gunduwa kawai Allah ya gama da su to kowan Allah karfin Allah ne fa wannan Allah ya sa mu dace Allah ya ce fa je na muka zai da annabi annabin Allah annabi Hudu walladina ma'u dan mu'mine wanda suka imani da shi bi rahmatin Allah ya ce da rahmata da rahman da man wannan abin Allah na magana bi rahmati da rahmata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh duk da sirrin manzo Allah ne aka aka tsira da su hmm birahatin biramatin minna da rahama da gare mu wa qat'ana dabir alladhina kazzabu ayatina duk muka yayyake jama'an nan eh wanda su karshe ayoyin mu eh ista'sarnahu kawai kuma kanu min dan basu imani da Allah ba sun kare ta ne kawai Allah ya tsare mu eh kaga Allah ya ba mu zara labari mutane annabi hudu ga mutane annabi nuhu ga inda Allah ya lakar da su sannan ya dawo ya ba mu labari ya ba shugaba labari mutane annabi hudu da jama'a su gane su kai Allah ya tsare mu duk ana gaya mana ne mu shiga mu shiga taitayin kanmu mu kula da abin da Allah ya ce mai da abin da Allah ya ce bari eh kar mu cikin cikin cikin bala'i ko kuma za Allah ya riga ya roƙa da ba don haka da an gama ai yanzu kaga mutanen annabi nuhu ayi luwadi suke yi ko amma aka halakar da su yanzu wannan mutane ƙarya ta suke aka halakar da su mu ko yanzu a cikin mu yayi ba a yi an yanzu amma kaga annabi ya roƙa mana sai dai abin da kai ka ce ka tare da shi tun aka a baran ka bari eh ya roƙa Allah Allah ya bar mu ya bar kowa da halinsa in ban da kawai siyasa da tukun da ake din nan na kashe kashe harabi a kashe kashe mutane da su an ce ba duniya gaba ki daya amma annabi ya roƙa a bar mutum da halin shi kawai Allah ya tsare mu na'am wa ila samud aqahum salihah qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آه فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
Allah zai ba shi gaba labari sai yake cewa eh sai Allah yake cewa wa ila samudum haka muka aika ma muta samudawa eh ahahu kuma dan uwansu Salih annabi Salihu alaihi salatu wassalam yaje ya gira su zuwa ga addinin Allah eh su bauta ma Allah daya kala ya ga musu gaskiya eh annabi annabi Salihu ya ga musu eh ya ga musu gaskiya kala shi ya kaumi ya jama'ana ibudullah kuma ku bauta ma Allah malakum min ilahi gairu ba ku da wani Allah abin bauta in ba shi kadai ba ba ku da wani Allah eh abin bauta in ba shi ba qarja'atkum bayyinati hakika mu'jizozi za ku sun bayyana a gare ku kun za ku tabbatar da cewa min rabbikum da ni din nan wannan magana daga ubangijin ku ne nake eh kaji abin da yake musu Allah ya sa mu dace kun san shi da ya kira zuwa ga addinin Allah ai sun ce a kai yanzu kai annabin Allah ne eh kai kaza ne eh to kasu ko ne annabi yakan zo in yazo ina zuwa da mujiza ko alama shi annabin Allah ne to wani alama ne zamu gane kai annabin Allah ne yake to yanzu muke so me muke so ai mako muna za ku tabbatar cewa wani abu haka ne kuka ce wannan dutse muna so ya naƙuda ya fi taguwa eh taguwan ta shida kai annabin Allah ne to shikenan za mu da kai akai kai annabi ne sai ce a ku imani da Allah ku imani da Allah ku yi annabin Allah ne kuka ce sai yayi shikenan annabi annabi annabi annabi ludu kawai sai ya addu'a eh yayi musu annabi salihu annabi salihu kai annabi salihu sai musu addu'a shikenan suna kallo a fiska suna kallo wannan wannan wannan abun ya faru sai ga taguwa ta fito shikenan ce to shikenan suka ce eh sun da shi annabi ne yanzu sai ce to yanzu ga sharadi wannan taguwa tunda Allah ya tunda Allah ya yi ta dalilin ku ta zama aya gare ku da jama'a za su to baya kito amma ga sharadi an ce su garin gabaki da rijiya da suke amfani da shi eh rijiya daya suke amfani da shi dibo ruwa su je su a hulɗa da ruwan aikin kenan dibo ruwa kullum shikenan yace to amma za a bar ta sati ɗaya ta dibi ruwanta wasu suka ce a rana ɗaya take wasu suka ce a sati ɗaya ne to in sun je ranar ranar ɗiban ruwanta daban shan ruwanta daban ranar shan ruwanta daban ai kaga su jama kansu aiki da ba su ce ba da ba da ba su hau ba sai su jama kansu masifa shi kenan aguwa ta je in ta je ita ba a ɗiba mata ruwa ba a sa guga a ɗibo a'a ma'amurar ta mai rabi ne aya daga cikin ayoyin ubangiji ne ita idan ta je rijiyar tsawo take da shi fa sai dai ka san raƙuma ai ila kuma wuyanta daga nan zai kai zai kai gidan alaji tsawonta ba zai kai ba amma rijiyar kuma ya kai amma ta zo ta sa kai ta ko ta sa a ciki jiki na waje ya ta farɗe ruwan gabaki ɗaya shikenan ko ka zaba za ka samu komai ba shi za ka ce ranar da za su sha daban ranar da za su yi ruwa daban aka sun jawo kansu aiki jayayya da gaskiya da yanzu da yazo ce shi annabi Allah ne sai imani da shi da ba su huta ba a wai sai an kawo musu alama wai shi annabi ne yace to shikenan mai kuka suka ce ga abin da kake to shikenan su da kansu ka faɗa kace to ita ma za su sha amma kuma ga kashi kudurin Allah ya Allah ya ce Allah ya musu umurni in ta sha a wannan satin za ta bi gida gida suna tatsan nono ya ta sha ta tatsan nono tatsan nono sha to kai nono za a yi wanki da shi za a yi girki da shi amma za ka sha amma ka sha kuma zai baka maganin kici saboda dai Allah ya taimake su amma kaga ba ba su ba su yadda ba kenan suna nan shine Allah shi Allah shi ke ga wannan yake cewa shine annabi annabi Nuhu yake ce musu eh fa ta ja'akum bayyinatu min rabbikum hakika aya ya zama da ubangijin ku ala sirri akan gaskata annabci eh da bauta ma Allah daya hazi naqatullahi wannan butagun Allah ne ba naku bane ku ce naku ne balle wannan yace nashi ne yaje soke ta a na Allah ne ka ko kayan Allah aka taba akwai matsala to shi suka ce Allah ya ce musu wa annabi Nuhu ya ce musu annabi Lutu ya ce annabi Salih ya ce musu hadina hadina ka tallahi wannan tagon Allah ne lakum ayat eh aya ce kuma a gare ku eh aya ne a gare ku wa kanu sa'alu an yurju lahu su suka roka eh a a halitta musu daya ita eh min as-saharati aina eh daga wani dutse mai alamar idanuwa suka ce altamus wannan Allah ya tsare mu gabaki daya dan annabi annabi annabi salihu ya ce musu fazaruha taakulu fil adillahi sannan kubatta duk gonan da ta shiga kaka kore ta kaga ba gyara gonan ka lafiya lau kana shiga yake cinje shi gabaki daya kaga jama kansu aiki eh ku batta a doron ƙasa ta ci abin da ta ga dama wala ta musahabi su'i kada ku cutar da ita ba dan cutar da ita cutar da kai ne kaji abin da nuhu ya ce annabi nuhu ya ce musu eh kaji wa ya'khuzukum azabul alim idan kuka cutar da ita to azaba mai radadi wanda ba a yi musu al'umma daga gundu gabace ku ba to za a yi muku wannan azaba to kaji ai aiki ya zo Allah ya tsare mu gabaki da eh na'am
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
تو زوجة جديدة سيكي نعم صدق الله العظيم. shikenan sai annabi annabi sari ya gaya musu wazkuru kutuna idh ja'alakum khulafa yayin da Allah ya sanya ku halifofin wasu al'umma da suka sa'a wa annabin su Allah ya halakar da su ku yanzu Allah ya yi ku zama halifar su ku gaji abin da suka suka suka suka suka bari a doron kasa ku tuna wannan bai wanda Allah ya muku kar ku yi kuma abin da zai halakar da ku fa kaji abin da ya ce musu eh min badi adil bayan bayan adawa eh wa bawwa'akum Allah yake muka Allah ya tsunar da ku fil arji a wannan kasa tattakizunaha min suriya qusuran yace kuna kuna kun kun rige guraren gidanen su eh min suhuliya eh qusuran taknuna bisai mana guraren da suka da da suka suka bari gidaje haka kuke kuka gyara shi ko zan bude shi guraren guraren musgunan ku gabaki daya watan yi tunan jibala buyutan sannan kuna sassaka dutse kuna mai da shi gidaje kuna kwana gabaki daya eh kaji eh kun sa wanda dai zumi suhuliya ku suran eh kuna saran ice lokacin zafi ku sassare ku yi bukkokin ku za ku za ku kwana cikin lokacin zafi ku ji sanyi sannan idan lokacin kuma a lokacin lokacin zafi kenan ku samu iji iska eh su haka suke lokacin da zafi yake to za su fito doron ƙasa eh tudu sai su samu gurare su su irin tanti tanti nan saboda yanayin mutane manyan mutane su ma ba kanana bane adawa din wayannan mutane mutane misali din nan amma idan lokacin kuma zafi yayi a lokacin sanyi yayi sai su koma duwatsu duwatsu suke komawa shine Allah ya ce wa tayin sunan jibala buyutan sai su je su sassaka yi rami duwatsu eh su mai da shi dakunan su su ba ya sai gine su wani abubuwa ba haka suke yi Allah ya sa mu dace eh da shi ne annabi sallallahu yake tuna musu wannan neman da Allah ya musu kaji sai yake ga musu bazkuru ala Allah ku tuna wannan neman da Allah ya muku mana wala ta'asu fil adi kada ku barna a doron kasa eh gadi wala ta'asu fil adi muska ku zo masu barna a doron kasa gabaki daya eh ku zo masu bin Allah masu bin umarnin ubangiji na manta tare daya wannan
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين ضربوا na'am لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه na'am قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون daga Allah alazim صدق الله العظيم to kaji a ce ai fazkuru ala Allah ku da neman da Allah ya muku mana eh ku mutane annabi sale wala ta'azu bil adi mufsidin eh kada ku dinga barna a doron kasa ku zama wasu fa wa ta'asau ku kada ku dinga yawo a doron kasa kuna barna ala malu allazina takbaru wasu ah, jama'an nan da suka ka- da suke da suke girman kai daga imani da annabi salim min qaumi daga cikin jama'an sa eh sai suke cewa lillazi yudhibu ga wa'anda suke da rauni wanda su duk suna da rauni sun ji kiran annabi annabi Allah salim sun zo su yi imani da shi to wa'anda ba su imani ba manyan garin sai suna ma, suna ma masu raunin talakawan garin da suka imani da annabi suka bi amma annabi a annabi hu annabi sa annabi sai eh liman amana minhu ga wanda suka imani daga cikin suka imani da shi shi annabi hu amin ko daga cikin jama'a su din nan yanzu ce mu sai suna tambayar su a sun gan su sun gan su hada su a cikin gari eh ko suna zaune ko suna tafiya yanzu ce musu a a ta'alamuna anna salihu rusalu yanzu ku kun yadda annabi salihu manzo ne kaje mun ce ga musu a ta'lamuna anna ra- ana ana anna salihu salum yanzu kun yadda annabi kun yadda salihu a- annabi ne min rabi daga ubangijin shi eh kaji qalu yace na'am mun yadda mana ai mun yadda annabi salihu annabin Allah ne ko manzon Allah ne yace musu yace ga musu a inna bima usul usula bihi yace musu mine yace musu inna lalle haka ne mu dinnan bima ursila bi abinda aka aiko shi da shi bihi mu'minin wallahi mun imani da shi ya su ga musu ga mutane annabi annabi no kaga su wannan Allah ya taimake su eh to kaga wannan annabawan da kake kake gani sun sha wuya jama'a su wannan imani su kadan ne duk yawan jama'a sai ga sun halaka kawai baki da Allah ya tsare mu ya mu gode mu Allah Allah da ya shirye da mu mu karbi kiran shugaba alaihi salatu wassalam Allah ya nufe ka da alhairi sai hada ka da masu alheri sai ka zama cikin alheri to Allah ya tabbatar da mu akan salatul mustaqim Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah cikin zuciyan baki daya Allah ya rufa mana asiri sau ma'ana Allah ya ji kan magabatan maza da mata manya da yara kanu karanta daidai Allah ya ba mu lada mu kure kuma Allah ka yafe mana Allah ka ji kan maulan mu shi Usman Abbas Allah ka jidda mashi rahama Allah ka ji kan limamin kuma ne mu mana juma'a Allah ka nawar kabarin shi Allah ka bai kabarin mai riyal janna daga cikin limaman mu na'ibobin mu da manyan malaman mu na wannan gari wanda muka rasa Allah ka je mu ka jikan su da gafara Allah ka jikan wanda jikan mahaifin wanda ya gina wannan masallaci eh ka jikan mahaifin sa Allah sa zuke Allah ka bishi rahama Allah ka jikan mahaifiyar sa hajiya Allah gafarta musu Allah ka nawar kaurin su baki da sai alaihi wasallam yan wa kamar Hussein dai Allah ya kai mu gobe eh za mu yi addu'a mu rufe kuma Allah ya tabbatar mana da abin da muka yi ya ba mu iko aiki da shi baki daya Allah ya ruwa mana asiri sau ma'ana abinda muka daidai du'a duka Allah ya ba mu kai kuma Allah ka yabe baki daya manzo ani Muhammad sallallahu muna ta addu'a wanda ke ba mu gudunmuwa na siyan mai wanda da ba don haka ba da karatu ba zai tafi ba amma mun gode tunda muka fara ba sai ba sai matsala ba gashi har mun zo muna gab da ranan eh kullum wannan ya kare za a samu wannan Allah ya biya mu kowa bukatunsa Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya ruba musu asirin zai ba dari Allah ya yawaita arzikin su Allah ya ƙara arziki fiye da da da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh